أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu. Muna gode wa Allah, tabaraka wa ta'ala, da ya sa kuke dawowa da mu a wannan wuri mai albarka daidai wannan lokacin, wanda muka saba insha Allah zaunawa mu tunatar da kawunanmu da sauran jama'ar musulmi gaba ɗaya maza da mata wato shine gyara hali da kuma gyara ayyuka namu domin zuwa lahira wanda kullum kowanne mutum ya sani wannan tafiya dole ce kuma ko mutum ya shirya ko bai shiri ba dai zai tafi lahira din nan wanda ya je kuma zai iske duk abin da ya aikata man ya'mal mithqala dharratin khairan yara man ya'mal mithqala dharratin sharran yara duk wanda ya je abinda ya aikata to shine za a iske to shi yasa muke amfani da wannan dama domin shi addini nasiha ne muke zaunawa mu tunatar da kawunanmu daura da inda muke da sauran jama'ar musulmi gaba daya na shirya kayayyakinmu zuwa lahira muna fatar Allah tabaraka wa ta'ala ya sa wannan tafiya ta yi mana kyau kuma wanda suke tsaye kullun domin tabbatar da wannan karatu su sanya shi a cikin gidajen rediyonsu domin jama'ar musulmi su amfana Allah tabaraka wa ta'ala ya saka musu da alkhairi albarka annabi sallallahu alaihi wasallam dukkanin kai kawon da suke yi a cikin wannan karatu na sashi a cikin gidan rediyon Allah ya sashi a cikin mizani na aikin ladansu da mu da su gaba ɗaya Allah ya sa mu ga alkhairin wannan aiki a gobe kiyama insha Allah karatunmu zai tashi inda muka ajiye a satin da ya shige in dai mai sauraro yana tare da mu mun kare kabira na talatin a satin da ya wuce to yau insha Allah za mu shiga cikin kabira na talatin da ɗaya shi kuma za mu ji abin da zai karantar da mu a ciki da fatar Allah ya ba mu ikon abin da za mu karanta a ciki din. Bismillahirrahmanirrahim. Alkabiratul hadiyatu wa salathun alqadi asu wannan kabira ne na talatin da ɗaya wato a cikin jerin gwanon kaba'ir wanda muke karantawa a cikin wannan littafi guda saba'in wanda su ne aka ɗebe a cikin wannan littafi to mun kawo na talatin da ɗaya insha Allah za a yi magana ne akan alƙadi asu mugun alƙali can inda muka fito mun yi magana an yi kabira wanda yake magana akan wato hukunci akan abin da ba shi aka shari'a musulunci ya bayar da dama a yi hukunci a kansa ba wurin aiki kenan nan kuma kuma an yi magana a baya an yi magana akan cin rashawa shine wanda ya fito da waɗancan maganganu wanda na faɗa ɗazu to yanzu insha Allah wannan kabira shi ko zai magana ne akan sifar shi alƙalin wanda yake mugu kaga ba kowane alkali yake cin rashawa ba shi cin rashawa dai an yi maganar sa ne wanda ba wai dole sai alkali ba a rashawa takan iya shigowa a cikin abubuwa da yawa ko ba a wurin alkali a can kotu wurin hukunci ba to yau ko za a yi magana ne akan mugun alkali qala Allahu ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa yace a cikin ƙur'aninsa mai tsalki wanda yake la yatihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi wa man lam yakun bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun man lam yakun du mutumin da bai hukunci bima anzala Allah da abinda Allah ya saukar ba fa ulaika to duk wanda ya kasance haka a cikin wannan ayiri na wannan mutane masu wannan sifa hum sune al-kafirun suke kafirai wato ana Allah yana tabbatar mana da cewa duk wani wanda zai hukunci ko alkali ne wanda aka nada a ƙasa ko mutum ne da zai hukunci a cikin iyalinsa ko malami ne zai hukunci a cikin almajiransa ko mai gida ne a wurin wani kasuwanci da zai hukunci a cikin yaransa to duk da wanda bai hukunci ba da abin da Allah ya saukar irin yadda Allah ya ce a yi hukunci ɗin ta wannan mutane sun zama kafirai sun butulce wa Allah tabaraka wa ta'ala ga abin da Allah ya ce a yi mutumin yaƙi saboda haka wannan yakan ɗauki waɗancan abubuwa da muka faɗa ko gida da iyalinsa ko wani mai gida wurin harkar kasuwanci da shi da yaransa ko wurin wani nema wani kasabi da shi da yaran da suke karkashinsa ko wani malami da shi da almajiransa kowane irin makaranta ne kuwa ko makarantar da ake koyon ilimin addini ko makarantun da ake koyon ilimin duniya to duk wanda ya hukunci ko da a cikin aji a cikin almajiransa ko a wani irin makaranta ne ba tare da yanda Allah ya ce ai hukuncin ba to wannan mutum ya zama kafuri aikinsa ya butulce wa umarnin da Allah tabaraka wa ta'ala ya bayar to wannan kaga ya nunar cewa ba wani abu wanda mutum zai yi face ya san sai ya san hukuncin Allah a ciki ya san abin da ya kamata ya hukuntar a ciki ba kai mutum zai je shi ci gaba da al'amari ba bai san abin da doka ba da Allah ya sa a ciki ba وقال الله تعالى الله تبارك وتعالى يا فدا a cikin wani aya wannan suratul maida ne Allah ya fada a cikin wani aya duka dai a cikin suratul maida din wa man lam yahkum bima anzalallahu ulaika humuz zalimun duk wanda bai hukunci ba da abin da Allah ya saukar to wannan mutum ya zama azzalumi shi ma maida ne tana tare da wannan wannan ya zama kafiri wanda ya butulce wa umarnin Allah wannan ko ya zama azzalumi domin ya yi hukunci ba yanda Allah ya ce a yi ba domin abin da zai haifar masa kila haƙƙi ne wani abu ne aka zo kawo shari'a wannan ya ce nawa ne wannan ya ce a'a mai gida ba nashi ba ne nawa ne ƙarya yake ba nashi ba ne ba ka tsaya tattamcewa ba cewa albayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man ankar wannan duka mutum bai tsaya ba don bai san wannan ba ya tsaya ya kokari ya tace gane inda gaskiya take ba kila ya ga wancan yana rantsarantse ko yana zazzara irji kai ba shi abin sa ba shi abin sa ko ko a wancan shi yafi so ya fi son sa ko ya fi masa kila sakin fuska ko abin da ya kama da sakin fuska hakan nan ya kai ba shi abin sa ya karbe haƙƙin wanda yake da haƙƙi ya bai wanda bai da haƙƙi ai ga mutum ya yi zalunci kenan saboda haka Allah ya ce wala kum zalimun don in dai ba hukuncin Allah aka yi ba shi Allah ya tsara duk yanda za a yi din wato za a aza shari'a ne akan zahirin abin da ka gani akan dokokin da aka bayar sai a yi akan kai kawo shaida kai kuwa rantse haka in ma ya rantsen shi ma ba za a bashi ba sai da waɗansu dokoki tukuna shi wancan ya kawo shaida ya kasa kawo shaida shi ma akwai abubuwan da za a aza masa tukuna to aka dai za a yi ta yi shaidun ma ai akwai kwanukan da za a ɗebe masa ka je ka nemi shaida zuwa kwana kaza shaidun kuma in ya ya samo su sai an samu tajrihu shahid tukuna haka dai abubuwan da suke gudana ba kawai za a zo katsam katsam a yanke hukunci ba ko da a cikin iyalinka ne kai da cijo mai iyali. Allah ta'ala ya ce, Wa mallam ya kumbi ma an zalallah wa wula'ikomul fasikun, shi ma suratul ma'ida ne duka, duk mutumin da ya bai hukunci ba umar lam yakun duk wanda ya ƙi yin hukunci bima anzalallah da abin da Allah ya saukar irin hukuncinsa da shi Allah ya tabbatar a yi don shi Allah kullum hukuncinsa na gaskiya ne har mu yake gaya mana idilu huwa aqrabu littaqwa idza qultum fadilu in za ku faɗi magana kowanne iri ne to ku yi adalci wallam yakun bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun wannan sune fasikai wanda suka saki hanya suka zama suka yi fasikanci domin da kafurci da zalunci da fasikanci duka cikin jirgi guda suke abubuwan ne suka bambanta amma matsayin ne ya zama daban-daban amma duka dai mazaunin su ɗaya ne kuma hanyar su ɗaya kuma halayen su ɗaya kuma kowanne kan iya haifar da wani daga cikinsu fasikanci zai iya haifar da zalunci zalunci zai iya haifar da kafirci a kafirci zai iya haifar da zalunci haka kafirci zai iya haifar da fasikanci haka ma zalunci zai haifar da kafirci zai haifar da fasikanci duka Allah ta'ala ya kiyaye mu rawal hakim bi isnadihi وفي صحيحه عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقبل الله صلاة إمام حكم بغير ما أنزل الله حاكم يا رويتا da isnadin sa shi shi hakim din wa fi sahihi an talha bin ubaidillah radiyallahu anhu Allah shaida da shi daga talha dan ubaidillah عن النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال النبي يجي لا يقبل الله صلاة إمام حكم بغير ما أنزل الله الله بزي كربي صلاة صلاة إمام صلى دكني وني إمامي لإمامي با ديس يلي منشي جماعة حكم وندي كي ياي hukunci bi ghairi ma anzalallah ba tare da irin hukuncin da Allah ya saukar yace ayi ba wannan hadisi wanda ya zo daga Dalatu dan Ubaidillah ko da yake da yawansu malamai sun ce hadisin da'ifi ne domin can a wani wuri sun rubuta a cikin bayanin hadisin cewa akwai Abdullahi bin Muhammad Al-Adawi sun ce shi rawi ne wanda yake ana zargin sa to amma duk da hakan dai kasan su malaman hadisi suna da tsananin adalci a cikin tace magana don sun ga samu abin da zai sa a saboda dai tsalkake saboda tsalkake magana to sukan yi ƙoƙarin tace maganganu domin a fitar da gaskiyar magana yadda take to duka dai duk da illan da an ga shi hadisin yana da idan ka kula da wannan ayoyi guda ukun da muka karanto man lam yakum bima anzalallah fa ulaikumul kafirun da man lam yakum bima anzalallah fa ulaikumuz zalimun da kuma man lam yakum bima anzalallah fa ulaikumul fasiqun to kaga wanda zai iya fitar da la qabalallahu salata imamin hakama bi ghairi ma anzalallah amma saboda kula da ka'idan adalcin su na tsalkake hadisi to shi ne suke yin wannan laƙabullah salata imamin hakama bi gairi ma anzalallah wa sahala hakim aidan min hadith buraida radiyallahu anhu qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace alqudatu thalathatun qadin fil jannati wa qadiyani fin nar قاد عرف الحق فقضى به فهو في الجنة وقاد عرف الحق فجار متعمدا فهو في النار وقاد قضى بغير علم فهو في النار وسأل حاكم حاكم يا تبتر أيضا kuma dai hakim din dai wanda muka ruwaici wannan hadisi nasa daga Talhatu bin Ubaidillah radiyallahu anhu من حديث بريدة دقى حديث بريدة رضي الله عنه قال يجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ الله يجي القضاة ثلاثة القالي قدا أكني قاذ في الجنة وقاذيان في النار alƙali ɗaya cikin uku ɗinnan shi ne za a sa aljanna wa ƙadiyani finnar biyun kuma cikon to su ku a wuta za a sa su Allah kiyaye mu qadin arafa al-haqqa fa qadha bihi fa huwa fil janna alƙali wanda ya san gaskiya qadin alƙali arafa al-haqqa wanda ya san gaskiya fa qadha bihi hukunci da gaskiyar fa huwa fil janna aljanna ake sa shi wa ƙadin shi ko alƙali a rafa haƙa wanda iya san gaskiya fajara ya yi taurin kai ya bauɗe muta'ammidan da gangan fawafin nari shi ko ta za a sashi wancan na aljanna ne wannan na biyun ya zama ɗan wuta kenan domin ya san gaskiyar kuma sai ya kauce wa ƙadin ƙaza bi ghairi ilmin fawafin nari sai na hukunsu shine alƙali wanda ya hukunci bi ghairi ilmin ba tare da yana da ilimi akai ba wance yana da ilimi akai amma yi jara'a ya taurin kai ya murde gaskiya da bayyana ƙarya da kuma wannan qadin shi ko alƙali ne kaza bi ghairi ilmi yayi hukuncin ba ilimi kawai ko fi nar duk wannan ma dan wuta ne qalu sai sabai suka ce ya rasulullah to fa ma zanbul ladhi yajhal me laifin wanda shi bai sani bane wancan ya sani yayi jara'a a to wannan ko shi bai sani ba ma a to bai sani ba me laifin sa kala nabi ce oho zambuhu laifin sa kuke tambaya Allah ya kuna qadiyan hatta ya alam ai ba zai yi taba yi masa ba yayi alƙalanci ya zama alƙali sai ya kasance ya yi ilimi dolansa sai ya yi ilimin alƙalancin ya san da zai hukuncin sannan zai yi a nan ana nunar cewa duk wanda bai san yadda zai hukunci ba to kada ya zama alƙali saboda ba sai alƙali na kotu ba kowane irin alƙalanci ba za ka yi ba sai ka san yadda halayen shari'a yake da halayen mai ƙara yadda irin halinsu yake da halayen wanda za a yi ake ƙaran, da halayen shaidu, da halayen jama'an, da halayen ƙasar, da ɗabi'unsu, duka sai ka sani, sannan kuma ka san miye Allah ya faɗa game da irin wannan hukuncin, hukumi ne annabi ya faɗa akan wannan hukuncin ko ko baka samu hakan ba, sai ga miye magabata suka tabbatar akan wannan hukuncin wanda su sun san abin da Allah ya faɗa ne annabi ya faɗa. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منزو الله yace daga abi huraira Allah shi yadda da shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ju'ila qadiyan faqad dhubiha bi sikkin duk wanda aka sanya shi alƙali to hakika an yanke shi ne ba da wuka ba duk wanda ya kuskura aka sa shi alƙali ya zama alƙali to hakika kamar an yanke shi ne yanda ake yankan rago ko tinkiya ko sanuwa ko zakara a mai da shi alƙibla a sa wuka a wasa wuka a yanka shi to an yanke shi ne shi amma ba da wuka ba wato ma'ana kamar dai an yanke sairin sani an hana shi motsi zuwa wurin Allah tabaraka wa ta'ala yanda bayan Allah na kirki waliyai suke sairi zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala to shi kamar an yanke shi ne an sa masa hijabi ga zuwa wurin Allah in dai ba yi hukuncin nan ba a cikin tsantseni da kula da hukunce-hukuncen Allah tabaraka wa ta'ala a ciki to wannan kan ba za a hana hukunci ba in dai mutum zai yi gaskiya kamar da karatu zai zo nan gaba to gaskiyar ne take da wuya tun a wancan zamanin lokacin da malam yake littafin balle a wannan lokacin namu da abubuwa suka ƙara lallacewa Allah kiyaye mu wa qala al-fudayl ibn ayyad rahimahullah yanbaghi lil qadi an yakuna yawman fil qada'i wa yawman fil buka'i ala nafsihi fudailu bin iyad bin ayyad yace rahimahullah Allah tabaraka wa ta'ala ya ji kansa ya ji kan dukkanin sauran malaman mu da suka gabata da iyaye da sauran shekharai yambagi yana kamata lilqadi ga duk wani alkali da ya san ya kamata kam an yakuna yawman fil qada'i ya kasance ya ɗiba rana raneku yau ya zauna yi alƙalanci wa yawman fil buka yini ɗaya gobe ya zauna kukan abinda ya yi ajiya alanamsa ya ta kuka wa kansa na inda ya kuskure Allah ya masa gafara ba wai tare da ya sai ya kuskuren da gangan ba a'a kuskure da gangan wannan hukuncinsa daban mun karanta shi a ciki rajulun arafa alhaqa fajara fil hukmi shi da ma an ce dan wuta ne ya san gaskiya yayi jara'a ya bauɗe wa gaskiya din to ba shi yake nufi ba wanda ya kwatanta yi hukuncin so to saboda duban yana yi wa kila an samu wani zamiya ba tare da ya sani ba ko wancan haƙƙin kila wancan daɗin baki ne da shi kawai yafi wannan iya bada hujja ya lallauye magana shari'a ta tabbatar masa akan ka'idodin shari'a to saboda ire-iren hakan nan to ya ta istighfari wa Allah tabaraka wa ta'ala ya ta kuka wa kansa ya ta kuka wa kansa to haka ya kamata alkali ya kasance in kai hukunci kai hukunci to ka zo kai ta istighfari kai ta istighfari amma fa da sharadin ka hukuncin a daidai kuma a iya matukar sanin ka kai hukuncin a daidai ba tare da ka san kai akan kuskure ba wannan ga in kai akan kuskure wannan jara'a kai wanda ya jara'a kuma ya riga ya san hukuncin da ma karanto a baya wanda an tabbatar annabi ya tabbatar cewa shi dan wuta ne sai dai in ka samu yafiyar Allah in akwai haƙƙin jama'a wanda ka ci ka koma neman su yafi maka kaga akwai hadari babba don sai ka nemi duk wanda kai ma shari'an nan akan akan tauye haƙƙi ka zalunce su sai ka bi su ɗaya bayan ɗaya tun da kana da su a fayil ɗinka ka je ka nemi yafiyar su to in wani ya yafe maka kan wani ba zai yafe ba don da ya ganka ma sai ya tuna abin da ka yi masa kaga hadarin ba karami ba ne saboda haka abin da ya fiye mutum to ya alƙalanci akan gaskiya shine abin da ya fiye masa wani abu da radiyallahu anhu وقال الفضيل بن أياد رحمه الله ينبغي للقاضي أن يكون يوما في القضاء ويوما في البكاء على نفسه وقال محمد بن واسع رحمه الله محمد بن واسع الله جكن سيتي أول من يدعى يوم القيامة إلى الحساب القضاة farkon wanda za a kira ranar kiyama a zuwa hisabi bayan an yi taron da za a yi dai da kasan da ma annabi ya faɗa wani hadisi cewa hukuncin da za a fara yi fid dima za a fara yi to kaga tunda dima sun zo to ai sai an, kira masu shari'a kenan wanda suka yi shari'ar wani ya kashe min wanda wani ya min kaza wani ya min kaza to kaga su ma sai sun zo kenan saboda haka suka zo mu farko to alƙalai su za a fara kira wani aisha ta radiyallahu anha qalat سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوتى بالقاضي العدل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يود أنه لم يقض بين بين اثنين في تمرة to alhamdulillah wannan hadisi mun karanto shi kuma gashi ana nunar cewa lokaci yayi saboda haka insha Allah za mu ajiye anan sai idan Allah ta baraka wa ta'ala cikin ikonsa da yaddarsa ya sake ba mu aron rayuwa zuwa satin sama za mu dawo akan wannan hadisi wanda muka karanto mu samu fassara shi ba muna roƙon Allah ta baraka wa ta'ala kurakuran mu duka manya da ƙanana wanda muka sani da wanda mu sani ba da wanda muka manta ma da har wanda muka yi a cikin ganganci Allah ya fi mana yafiyar auren Allah ba wani abu bane muna roƙon Allah ya yafe mana albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ji kanmu gaba daya musulmi duka masu rai da wanda suka riga mu gidan gaskiya duka Allah ya yafe musu Allah ya bamu jannatul firdaus ala ta kasance makomar mu Allah kiyaye mu ya kiyaye mana imanin mu da mutuncin mu Allah muna roƙonka ka zauna da wannan ƙasa ta mu Najeriya lafiya da sauran ƙasashen musulmi Allah shi ba musulmi haɗin kai duk inda suke albarka annabi sallallahu alaihi wasallam masu kulla musulunci da musulmi sharri Allah kiya mu kullin sharrin su da kullin makircin su albarka annabi sallallahu alaihi wasallam wannan tashin hankali da yake damun musamman a arewacin Najeriya Allah ya kare mu gare shi Allah ya muna maganin sa Allah ya muna maganin sa Allah ya muna maganin sa Allah ka tausaya mana mun tuma ka Allah ka yafe muna ka yaye mana wadannan masibobi da suke damun Allah ka saita mu a daidai ka ture mu ga abin da ba daidai ba masu mulkin kasan nan namu Allah ka saita mana su a daidai ka ba su mashawarta masu ba su shawara na gari kuma Allah ka sa musu tausayin talakawan da suke mulki albarka annabi sallallahu alaihi wasallam abinda ba daidai ba Allah ka ture shi gare su Allah ka ture shi gare su Allah kar ka ba su ikon tuna shi balle su aikata shi albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah kiyaye mai kiyama na imani mu da mutuncin mu albarka annabi Allah ya saka wa musulmi magabata duka Allah ya saka musu da alkhairi barka annabi Allah ba mu alherin duniya lahira Allah ya kiyama sharrin duniya lahira Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima aghliq الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم